بسم الله الرحمن الرحيم إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu dukkanin yabo da godiya su kara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya da fuskokinmu a wannan rana ta litinin a yau muna goma ga watan safar hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina tana da shekara 1447 wanda yake daidai da uku ga watan takwas shekara ta 2025 miladiya ci gaba da darasinmu uku ne ko hudu na hudu ko? ta hudu ga watan takwas a shekara ta 2025 miladiya ci gaba da darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma wadda muka saba gabatarwa a wannan masallaci mai albarka a nan masjidul qur'an da ke nan muntun dada a nan cikin garin bauchi za mu tashi majalisi na goma sha takwas wadda za mu tashi a darasi na biyu a cikin suratul haqqa darasinmu na baya mun karanta zuwa aya ta a aya ta goma muka kuma ce za mu sake dawowa insha Allah ta'ala da kan aya ta tara farkon bayani akan fir'auna wadda shine ayan da za mu tashi akan insha Allah ta'ala sai dai za mu roƙi alaramma da ya karanto mana daga farkon sura domin a karatun ya zama a haɗe kafin mu shiga karatun na farko akwai a shi mala abubakar abu aisha wadda darasinmu da muka yi na ƙarshe mun nemi yan uwa da sanya shi addu'a saboda rashin lafiyar da ya fama da shi alhamdulillah ya ware kuma gashi ya dawo ya daura daga inda ya tsaya allah ya ƙara lafiya Allah kuma ya sa jinyar da aka yi ta zama kafara Allah subhanahu wata'ala ya sa albarka ya kara albarka cin rayuwa sannan shi ma Allah ramma da muke karatu da shi in mun kuskure ji ba kamar shi ma ba lafiya ko so muna addu'a muna kuma fatan yan uwa sanya shi cin addu'a Allah ya ba shi lafiya Allah ya tashi kafadun sa Allah ya sa wannan jinyar ta zama kafara a gare shi Allah madaukakin sarki ya kara mara rayuwarsa albarka malam bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحق ما الحق وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى, الو... فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية masha Allah jazakumullahu khaira Allah madaukakin sarki bayan mun ji bayanin da Allah tabaraka wa ta'ala yayi mana dangane da tabbatar mana da cewa alkiyama gaskiya ce Allah kuma ya tabbatar da cewa samudawa da adawa sun kade ta tashin alkiyama sun ce ba zai yiwu ai tashin alkiyama ba Allah ya ce da ya tashi halakar da samudawa sai ya halakar da su da tsawa wacce ta wuce iyaka adawa kuma allah maɗaukakin sarki ya ce ya halakar da su da iska mai tsananin sanyi wadda ta wuce iyaka ta wuce lissafin da aka saba ganin iska yana kaiwa allah ya ce allah ya sake wannan iskan a kansu na tsawon kwanaki guda takwas da kuma wato kwanaki bakwai wuni bakwai da kuma dare takwas a jere allah ta'ala ya ce sai ka ga mutum a ciki wato a faffaɗe sun faɗi idan ka gansu kai ka ce kamar tanka ne na dabino Allah ya ce shin kana ganin wani sauran adawa ko sauran samudawa babu su to bayan Allah ya yi mana bayani akan samudawa da adawa Allah sai ya ce kuma waja'a fir'aun wa man qablahu Allah ya ce sai ga fir'auna ya zo da su da dashi da waɗanda suka gabace shi wannan lafazin waja'a fir'aun akwai kirawoyi guda biyu kira'an farko ta ce kira'an jamhur wadda muka ji malam ya karanta da ita waja'a fir'aun wa man qablahu fir'auna da waɗanda suka gabace shi waɗanda suka zo bayan adawa da samudawa gabanin zuwan fir'auna Allah ya ce shi ma sai gashi nan ya zo kuma sun zo sun wuce akwai kira'an abu amr da imamul kisa'i wadda shi karantawa da waja'a fir'aunu wa man qibalahu wa man qibalahu ai wa man haulahu min atba'i fir'auna ya zo da waɗanda suke tare da shi waɗanda suke kewaye da shi cikin mabiyansa kamar hamana da sauran mabiyansa waɗanda suke rundunar fir'auna inna fir'auna wa hamana wa junudahuma kanu khadi'in kamar fir'auna da hamana da kuma sauran rundunoninsu to don haka Allah ta'ala sai yake cewa waja'a fir'aunu wa man qablahu fir'auna da waɗanda suka gabace shi waɗanda suka zo bayan shuɗewan adawa da samudawa gabanin fir'auna ya zo ko kuma da shi da waɗanda suke kewaye da shi waɗanda suke tare da shi sai ga sunan sun zo sun yi abin da suka yi na kafulci da fajilci a bayan ƙasa Allah ya ce kuma Allah ya biyar da su ya halakar da su sun wuce Allah ya halakar da su sun wuce a nan za mu fahimci cewa duk inda mutum ya kai wajen nuna isa da mulki da nuna ya kai to allah maɗaukakin sarki yana da ikon ya wucar da shi ya biyar da shi a kyaftawan ido don da kaga yana kama karya yana yin abin da ya ga dama don shi shugaba ne ko don shi mai mulki ne to allah ne ya ga dama ya ba shi dama amma lokacin da allah ya tashi ya halakar da shi bai sai kuɓuce ma allah ba bai sai kuɓuce ma allah ba don yanzu duk abin da mai mulki zai a duniya duk wani mulkin da mai mulki zai a duniya to saura zai saura ne idan nagartaccen mulki ne nagartan mulkinka ba zai kai mulkin annabi suleiman idan lalataccen mulki za ka yi duka gama lalataccen mulkinka ba za ka yi irin na fir'auna ba saboda ka irin kama karyan da fir'auna ya yi ba za ka iya yin shi ba saboda ka duk wanda zai yi mulki yanzu yadda ma ce kaɗan Allah ke bashi saboda haka mulki yanzu saura ne ya rage ba yawa ba yawa shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce to fir'auna ya zo da shi da waɗanda suka gabace shi kaga kenan ashe bayan adawa da samudawa ma an yi mutane da yawa an yi zamuna da yawa kafin isowar fir'auna Allah sai ya dunkule su duka sai ya tara su a cikin waman qablahu waɗanda suka gabace shi don a nuna maka ba bukatun sai an ce maka da suwa ne da suwa ne da suwa ne dukka haɗa su sun zo sun wuce shi ma fir'aunan ya zo ya wuce amma shi fir'aunan an kawo maka sunansa ne saboda ana so ka ɗauki darasi game da mulkinsa da kuma mutuwansa muna fahimta ko to kamar yadda za mu ga a wannan aya a wannan sura ta suratul haqqa Allah bayan ya kawo labarin adawa ya kawo labarin samudawa sai ya biyo baya da labarin fir'auna hakanan kuma ya asuratul ankabut inda yake cewa wa adan wa samuda wa qad tabayyana lakum min masakinihi Allah ya ce ga adawa ga samudawa sun zo sun wuce kuma wani bangare na wajajen zaman su ya bayyana gare ku wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum fasaddahum 'anis sabili wa kanu mustawsirin Allah ya ce shaidan ya kawata musu mugunyar ayyukansu ya toshe su daga fahimtar hanyar Allah Allah ya ce kuma duk abin da suka yi ba wai ba su sani ba ne ganganci ne ya hana su bin hanyar Allah Allah sai ya ce wa ƙaruna wa fir'auna wa haman جاءهم موسى بالبينات ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا وكانوا قوما واستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه فكلا أخذنا بذنبه
مم.
فمنهم من أرسلنا عليه حاسبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض مم.
ومنهم من أغرقنا مم.
فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون
jazakallahu khaira Allah ta'ala sai ce wa qaruna wa fir'auna wa haman bayan samudawa da adawa sun wuce Allah ya ce sai kuma ga qaruna ga fir'auna ga kuma haman wa laqad ja'ahum musa bil bayyinat haqiqa annabi musa ya zo musu da hujjoji bayyanannu fastakbaru fil ardi Allah ya ce suka yi girman kai a bayan ƙasa wa ma kanu sabiqin Allah ya ce amma ba su kubuce ma Allah ba ba su gagari Ubangiji ba sai Allah ya ce fa kullun kowanne daga cikinsu a hadna bi zambihi mun kama shi gwargwadon zunubin da ya aikata faminhum man arsalna alaihi hasiba daga cikinsu Allah madaukakin sarki ya ce akwai wanda muka turo miki tsawa wa minhum man akhadathu sayha akwai wanda tsawa ta kama shi wa minhum man khasafna bihi al-ard akwai wanda muka nitsar da shi a cikin ƙasa wa minhum man aghraqna akwai wanda muka nitsar da shi a cikin ruwa kaga fir'auna kenan shine wanda Allah tabaraka wata'ala ya nitsar da shi a ruwa Allah ya ce wa ma kana Allah li yuzlimahum Allah bai zalunce su ba walakin kanu anfusahum yuzlimun sai dai sun kasance su ne suka zalunci kawunan su dan haka kaga wannan yana nuna mana duk abin da mutum zai yi a duniya duk matsayin da zai kai duk irin kama kadin da zai a duniya to zai zo ya wuce zai zo ya wuce eh musamman kaga mu ai Allah ya riga ya mana wa'azi ya Allah ya riga ya mana wa'azi kaga yanzu sati biyu kenan ko da mutum tsohon shugaban kasa Muhammadu Buhari Allah ya mishi rahama kaga mu Allah ya gama mana wa'azi abin da yake wa'azi ne na farko gare mu mu talakawa ka gane ashe duk mulkin mutum ba zai hana shi mutuwa ba ina kuma ga kai talaka ga kai ga kai ga- ga kai talaka su kuma masu mulki su gane cewa mulki zai zo zai wuce zai kare in ma baka mutu kana mulki ba bayan ka mutu za- bayan ka sauka daga mulki za ka yi ne za ka mutu bayan ka sauka daga mulki za ka mutu eh da yawa daga cikinsu sun je wajen jana'izar buhari wasu sun sha kuka sun jika tubabinsu da hawaye sun yi kuka shirgab kaga an ɗauki wa'azi kenan mai girma shugaban ƙasa alhaji asuwaji bola ahmad tinubu eh, allah sarki bawan allah da ya zauna ya tagumi a gaban gawa wa'azi na ta shiga jikinsa bawan allah yana ta tunani ya yi zurfi a tunanin lahira amma matsalan da ya samu shine da ya gama wannan tunanin da ya dawo bila da iskan bila ta hura shi sai ya ɗauka cewa shi ban da shi a mutuwa eh, sai fasa mutuwa saboda haka da wani ya zo ya ce da wani ya fito ya ce shugaban kasa ya mutu sai aka kama shi aka je aka ɗaure shi saboda ya ce shugaban kasa ya mutu da haka wancan wa'azin da ya ɗauko sai ya manta da shi da ya ɗauka ban da shi a mutuwa ya ɗauka in kana cikin bila ba za ka mutu ba eh, to mu dai ba za mu ce ya mutu ba din bai mutum ba dai tukunna muka ce ya mutu a yi mun yi ƙarya kenan ko bai mutum ba tukunna eh amma dai shugaban kasa ko kana so ko baka so wallahi kana hanya ko yana so ko baya so wallahi yana hanya eh idin yadda Buhari ya tafi kaje kai mishi bye bye ya tafi kenan an binne shi binnewan karshe haka za a iso lokacin da kai ma shugaban kasan gaba zai zai maka bye bye ka tafi kenan Mm, kamar yadda aka kama wanda ya ce shugaban kasa ya mutu to za a zo a wayi gari kuma a shafin shugaban kasan za a shiga a rubuta cewa ne shugaban kasa ya mutu a shafinsa za a shiga a rubuta cewa shugaban kasa ya mutu allah ya samu dace kaga daukan wazi ya kamata su yayi eh su dauki wazi fir'auna ya zo ya wuce duk abin da mutum zai na zalunci ba zai irin na fir'auna ba ya zo ya tafi ya zo ya tafi yasa wani lokacin sai ka ga mutum a nan ya biya kudin jirgi ya tafi misira domin ya je ga gawan fir'auna kawai sai tsaya jikin gawan sai a masa hutu shi a wajensa kawai zuwa ganin gawan fir'auna kawai entertainment ne eh tourism ne an je yawo ne kawai an je yawon shakatawa bai je daukan darasin ba ai Allah ne yake maka wa'azi ya dauko ka wajen nan ya nuna maka dukkan ma kariyar da zaka yi a duniya to ga mai gidanka nan yayi ya gama duk tsiyarka a duniya Allah yana so ya nuna maka cewa ga oganka nan ya kuma yi ya tafi to shine Allah yake nuna mana cewa waja'a fir'aunu wa man qablahu bayan adawa da samudawa sun wuce al'umomi da yawa sun zo gabanin fir'auna shi ma kuma fir'aunan ya zo sannan kuma da ya zo ya tafi ya wuce ya zo ya wuce Allah ya samu dace saboda haka Allah madaukakin sarki yace a waja'a fir'aunu wa man qablahu yace wal mu'tafikatu da waɗanda aka kifar da su bil khati'a saboda zunubinsu malamai sun tattauna akan suwaye al mutafikatu bil khati'a wasu daga cikin malamai suka ce al mukazzibuna bir rusul sune wanda suka kareta manzanni bayan fir'auna ya zo ya wuce akwai al'ummomi da yawa da suka zo suka kareta manzanni kuma Allah madaukakin sarki ya kifar da su ya halakar da su saboda laifuffukansu da suka aikata na kareta manzanninsu da kuma saba ma Allah da suke yi wasu daga cikin malamai suka ce almutafikatu bil khati'a sune mutanen annabi lutu sune waɗanda Allah ya kifar da su saboda babban laifin da suke aikatawa na luwadi Allah ya kifar da su Allah madaukakin sarki ya yi mana bayani a ayoyi da yawa a suratul hudin da suratul hijri bayan duk abin da ya faru tsakanin a mala'iku da annabi hudu da kuma mutanensa da yadda suka ga mala'iku sun taho ba san cewa sun zo halakar da su bane suka zo da sauri Allah ya ce waja'ahu qaumuhu yuhraquna ilay suka zo suna sassarfa har da saurin su wa min qablu kanu ya'maluna sayyi'at dama sun kasance tuntuni suna aikata zunubai suna ganin cewa ga wasu manyan baki nan an yi to bari su zo su yi luwadi da su Allah ya ce har da sassarfa suke annabi hudu da suka zo ya ce annabi lutu afwan ba annabi hudu ba annabi lutu ya ce da su haula ibanati kunna abu haru laku idan wato sha'awa ce kuke ji to ga mata nan ai Allah ya halatta muku ku je ku aure su mana su ne mafi tsarkaka gare ku fattaqullaha wala tukhzuni fi dhayfi ku ji tsoron Allah kar ku wulakanta ni a cikin bakina suka tsaya suka yi zugum suna kallon sa yace da su wai alaysa minkum rajulun rashid shin a cikin ku ba wani mutum mai hankali ne da zai ce muku ku koma qalu laqad alimta ma lana fi banatika min haqqin wa innaka lata'lamu ma nurid suka ce kai tsaya ka san mu wannan matan da kake cewa mu je mu aure su bamu da bukatun su suka ce mu ka san cewa bamu da bukatun wannan matan malana fi banatika min haqqin kai ka sani cewa waɗannan matan ba mu da bukatansu wa innaka la ta'lamu ma nurid kuma ai kai ka san me muke nufi ka san me muke bukata qala law anna li bikum quwwatan aw awi ila rukunin shadid yace ina ma a ce ina da wani karfi na iko akan ku ko kuma ina da wata tawaga da zan je su taimaka mun su tallafa mu yana faɗin wannan maganan sai mala'iku suka ce da shi ya lutu inna rusulu rabbika lan yasilu ilayka sai mala'iku suka ce ya lutu kwantar da hankali mu ɗan aikin mu ɗan aikin ubangijin ka ne duk abin da za su yi ba za su iya isa zuwa gari ka ba abin da za su yi maka amma abin da muke so shine fa asri bi ahlika bi qit'in min al-layl ka tattara iyalanka kaf waɗanda suka yi imani da kai sune ahluka ka kwashe su a yankin dare ku bar ku bar gari wata bi adbarahu ka sa su a gaba kai ka biyo bayan su wala yaltafit minkum ahadu kar wani a cikin ku ya juya kar wani ya waiga Allah ya ce illa mura'ataka sai dai matarka za ta bi ka amma kuma za ta juyo saboda innahu musibuha ma asabahu domin duk abin da ya same su zai same ta saboda ita ma tana da kumasho a ciki tana cikin masu yin wato jawabi a lokacin da aka yi manyan baki sai ta kunna wuta hayaki ya dinga tashi yana fita daga gidan sai su gane cewa ga baki sun zo sai su tawo kaga ita ma ta taimaka kenan Allah ya ce sai mala'iku suka ce da shi inna maw'idahum as-subh suka ce deadline din da Allah ya ba su shine gobe da asuba gobe da asuba za a halakar da su malamai suka ce sun zo masa ne lokacin da yamma daga da suka ce gobe da asuba da a halakar da su ya ce a kai asuba yayi nisa a halakar da matsiyata yanzu yanzu kawai a huta sai suka ce da shi alaysa subhu biqari ai azuban ta kusa yi karka damu sai Allah ya ce falamma ja amruna ja'alna 'aliyaha safilaha lokacin da al'amarin mu yazo Allah ya ce sai muka daga garin sai muka juya garin sai ya zama na sama ya koma ƙasa ƙasa ya koma sama garin ya koma upside down wa amtanna 'alayha hijaratan min sijilin mandudin musawwamatin 'inda rabbika wa ma hiya min adh-dhalimin biba'id Allah ya ce kuma muka biyo su da wato duwatsu daga wutan jahannama saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala sai nuna mana cewa fir'auna ya zo ya wuce sannan su ma mutanen annabi lutun nan sun zo sun wuce waje a fir'aunu wa man qablahu wal mutafikatu bil khadiya Allah ya ce fa asaw rasul rabbihim da fir'auna da waɗanda suka gabace shi da su al mutafikatu bil khadiya Allah ya ce sun saba wa manzannin ubangijinsu sun saba wa manzannin da Allah ya turo musu fa akhadhahum sai Allah ya kama su akhzatar rabiya kamu mai tsanani ai azimatun shadidatun alimatun muhlika Allah sai ya kama su kamu mai tsanani mai girma kamu mai radadi kamu mai halakarwa Allah sai ya halakar da su to shine Allah yake fadi a suratul najmi wa annahu ahlaka adan al-ula wa thamud fama abqa annahu ahlaka adan al-ula وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى Allah subhanahu wata'ala ya ce wa annahu ahlaka adanil ula Allah shine ya halakar da adawa waɗanda suke farko farkon duniya farko farkon al'umma wa samuda Allah ya ce Allah shi ya halakar da samudawa fama abuka Allah bai bar kowa a cikin samudawa ko adawa ba duka ya halakar da su shine anan muka ji ya ce fa hal tara lahum min baqiya Allah ya ce duka ya halakar da su adawa da suka zo a farko Allah ya ce Allah ya halakar da su samudawa da suka biyo bayan su Allah ya ce su ma Allah ya halakar da su sai ce wa qauma nuhin min qablu da mutanen annabi lutu Allah ya halakar da su gabanin adawa da famudawa wanda kuma su ne wanda za mu ji maganarsu a gaban insha Allah ta'ala wa qauma nuhin min qablu innahum kanu hum azlama wa atgha Allah ya ce saboda su mutanen annabi ludu sun kasance mutanen annabi nuhu sun kasance su ne mafi zalunci kuma mafi wuce iyaka akan dokokin Allah Allah ya ce wal mu'tafikata da kuma waɗanda aka kifar da su mutanen annabi ludu kenan ahwa Allah ya kaskantar da darajarsu ya wulakanta su Allah ya tozalta su wal mu'tafikata ahwa fa ghashaha ma ghasha abinda ya lullube ta na azabar Allah ya lullube su Allah sai ce fabi ayi ala'i rabbika tatamara ya kai dan adam da wasu ni'imomin ubangijinka ne kake kokonton Allah ya maka ko bai maka ba saboda ka adawa da samudawa da fir'auna da waɗanda sun rabace shi da mutanen annabi lutu sun zo kuma sun wuce to menene laifin mutanen annabi lutu shine luwadi luwadi wadda wannan laifi na luwaɗi ya zama ruwan dare yanzu a cikin al'ummar musulmai in bacin da manzala sallallahu alaihi wasallam ya roƙa mana Allah kar ya halakar da mu a lokaci ɗaya da tuntuni an jima da dilka ke duniya saboda duk wani laifin da ka sani wata al'umma a duniya ta taɓa rike shi shi kaɗai an halakar da ita to al'ummar mu yanzu duka mun haɗa duka an hada Allah ya halakar da al'umma saboda luwadi ana yi yanzu ko ba yi Allah ya halakar da al'umma saboda tauye mudu ana yi ko ba yi ka gani mu yanzu al'umman ma sai aka ci gaba su wancan namiji ne ke bin namiji yanzu mu al'umman mu sai aka kawo sabuwa mace ta nemi yar uwarta mace mace ta nemi yar uwarta mace kaga an ƙara upgrading ma kenan to in bacin tausayin Allah da kuma addu'ar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yayi mana da tun an jima da shafe tarihin da tintina an gama da mu Allah ka kara mana afuwa ka kara yafe mana to bayan Allah ya yi mana bayani a kansu shi yasa saboda girman laifin shi zina in an kama mutum yana zina sai aka ce a tsaya ma a bincika mai aure ne shi ko mana aure in ya taɓa yin aure ya yi zina to a jefe sai ya mutu in bai taɓa yin aure ba a yi mishi mai bulala ɗari amma luwaɗi banzala sai ya ce man waje tumuhu ya amala amala kaumi lobin faƙatulul fa'ila wani mafula bi duk wanda kuka same shi yana aikata irin aikin mutanen annabi lobin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce da wadda yake yin da wadda ake da shi ku kashe su duka ana ganin mutane biyu suna luwaɗi to dukansu kawai hukuncin su hukuncin kisa ba tsayawa bincike cewa suna akwai mai aure a cikin su kuma da aure hukuncin su duka ɗaya ne Allah ya ce a kashe su kawai a batar da su daga duniya gaba ɗaya kayo kuwa tunda kaji Allah ya faɗa mana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama manzo ne mai tausayin mu mai jin kai gare mu laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim manzo Allah mai tausayi ne mai jin kai ne ga al'ummarsa amma ya ce ga wani laifi nan da in mutum ya yi a kashe shi kawai za ka gane ashe wallahi wannan laifin ba karamin laifi ba ne laifi ne mai girma kwarai da gaske saboda haka wajibi ne mu yi kokari mu kiyaye duk wanda ya shiga cikin a wannan aiki na luwaɗi to ya sani cewa ya shiga cikin tsinuwar Allah hadisi ya tabbata wadda al-Imam al-Hakim an-Naisaburi ya rawaito a cikin littafin shi al-Mustadrak ala sahihain daga sahabi Abu Hurairah Allah ya kare da a gare shi yace Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace la'ana Allahu sab'atan min khalqihi min fawqi arshihi Allah ya tsine ma mutum bakwai daga cikin halittunsa daga saman al'arshi kowa ya tsaya ya duba wannan list din ya gani ko yana cikinsu Allah ka saba ma cikinsu sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya turo mala'ika jibrilu ya faɗa masa cewa ga wasu mutane bakwai Allah daga saman al'arshi ya tsine musu albarka annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce wa raddada la'anata ala wahidin thalatha marrat Allah ya maimaita tsinuwa akan wani daga cikinsu sau uku su bakwai din Allah ya tsine musu albarka amma akwai wanda shi tsinuwan san kaso uku yake ɗeba wala ana kulla wahidin la'anatan takfi sauran kuma duka Allah ya tsine musu albarka tsinuwa ɗaya ma ta ishe su na farko sai ya ce mal'unun man amila amala qaumi lutin duk wanda ya aikata aikin mutanen annabi lutu Allah ya tsine mishi albarka mal'unun man amila amala qaumi lutin duk wanda ya aikata aikin mutanen annabi lutu Allah ya tsine mishi albarka mal'unun man amila amala qaumi lutu duk wanda ya aikata irin aikin mutanen annabi lutu Allah ya tsine mishi albarka kaga shi wannan tsinuwa riɓi uku yake da shi Allah ya tsine masa hasu uku wannan na farko kenan sai ce mal'unun man jama'a bainal mar'ati wa ibnatiha Allah ya la'anci wadda ya haɗa tsakanin mata da yatta a matsayin matan aure ya haɗa su Allah ya tsine musu Allah ya tsine mishi albarka sannan na uku mal'unun man sabba shay'an min walidai Allah ya la'anci wanda ya zagi wani abu daga iyayensa ya kushe iyayensa akan wani abu talauci ko wani abu makamancin haka mal'unun man atashe min al-baha'im Allah ya tsine ma duk wanda ya sadu da dabba Allah ya tsine mishi albarka mal'unun man ghayyara hudud al-ard duk wanda ya canza iyakan kasa ga iyakan filinsa sai ya canza Allah ya tsine mishi albarka mal'unun man dhabaha li ghairillah duk wanda ya yanka ba don Allah ba Allah ya tsine mishi albarka mal'unun man tawalla ghaira mawali duk bawan da ya jingina kansa zuwa ga waɗanda ba ubangijin gidansa ba Allah ya tsine mishi albarka muhalli shahid din ma'anan shine na farkon wanda Allah ya tsine mishi har sau shine mai luwadi Allah ya la'ance shi hannunki uku kaga tsinuwan Allah guda ɗaya ma aka jefa maka ya zaka kare ballantana ninki uku balle ninki uku Allah ya kiyaye mu Allah ya samu dace to bayan Allah ya ga mana bayani game da waɗannan mutanen sai Allah ya ce inna lamma bagal ma'u Allah ya ce lallai musu Allah a lokacin da ruwa ya wuce iyaka hamalnakum fil jariya mun ɗauke ku akan jirgin ruwa mai tafiya aljariya bi ma'ana as-safinatil jariya Allah ya ce lokacin da ruwa ya wuce iyaka Allah ya ce mun ɗauke ku akan jirgin ruwa mai tafiya to da suwa Allah yake magana a nan Allah yana magana ne da kafuran makka amma Allah ya ce lokacin da ruwa ya wuce iyaka mun ɗauke ku akan me akan jirgi suwa aka ɗauka akan jirgi su ne mutanen annabi nuhu amma me yasa Allah yake magana da mutanen Makka yace mun dauke ku saboda su mutanen Annabi Nuhu Annabi Nuhu shine manzon farko so duk wani wanda yazo duniya cikin manzanni ya biyo bayan Annabi Nuhu ne inna auhayna ilayka kama auhayna ila nuhin wan nabiyina min ba'dihi sanadiyar cewa su sune kakanninmu da an dirkake su duka an karar da su baki daya to daga lokacin kuma haihuwa a duniya ya kare to saboda da aka tseratar da su su ne suka ci gaba da haihuwa har aka iso kanmu to shine sai yasa sai Allah ya ce mu aka ɗauka akan teku ma'ana an ɗauki iyayenmu kenan muna fahimta ku shine Allah yake cewa wa ayatul lahum anna hamalna dhurriyyatahum fil fulkil mashhur Allah ya ce aya ce a gare ku alama ce a gare ku dake nuna muku Allah shine abin bauta shine mun ɗauki zuriyanku iyayenku da kakanninku na baya a cikin wato ainihin kwale-kwale wanda aka makare shi da mutane da kayayyaki saboda haka Allah ta'ala ya ce inna lamma tsagal ma hamalnakum fil jariya lokacin da ruwa ya wuce iyaka Allah tabaraka wa ta'ala ya ce hakika mun ɗauke ku akan jirgin ruwa mai tafiya linaj'ala halakum tazkiratan Allah ya ce mun yi muku haka ne domin mu sanya wannan ya zama tunatarwa a gare ku wata iya ha uzunin wa'iya sannan kunne mai jin gari mai kiyayewa ya kiyaye abinda Allah yake so ya faɗa masa bayani akan mutanen annabi lutu annabi nuhu ya zo a ayoyi da yawa a cikin alkur'ani misali idan ka ɗauki suratul qamar Allah ta'ala yana cewa kazzabat qablahum qaumu nuhin fakazzabu abdana wa qalu majnunun wasdujir Allah ya ce gabanin waɗannan mutanen kansu zo mutanen annabi nuhu sun fara ƙaryata annabi nuhu suka ƙaryata bawon mu wa qalu suka ce majnun suka ce da shi mahaukaci ne wasdujir suka masa tsawa suka yi masa barazanan cewa za su kashe shi shine qalu la illam tantahi ya nuhu latakunanna min al-mukhrajin min al-marjumin suka ce ya kai nuhu in baka daina wannan wa'azin ba wallahi za mu jefe ka ko ka daina wa'azin nan ko mu jefe ka Allah kiyaye Allah zai ce fa da'a rabbahu annabi nuhu sai ya daga hannu yayi addu'a anni maghlubun yace ya ubangiji ya Allah an ci galaba a kaina mutane na sun fi karfi na ba yanda zan iya da su Allah ka kawo min agaji fantastic Allah ka kawo min agaji daga gare ka ka taimake ni a kansu saboda haka da ya ga cewa sun fi karfin shi ba yanda ya iya sai ya koma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ya roki Allah madaukakin sarki kuma Allah subhanahu wata'ala ya kawo masa dauki to da haka Allah tabaraka wata'ala sai ya ce fa fatahna abwabas sama Allah ya ce sai muka bude kofofin sama gaba daya bima'in muka buɗe ƙofofin sama da wani irin ruwa wanda yake munhamir mai kwararowa irin yadda ake cewa kamar da bakin ƙwarya ko kaga duk da aka yi ruwa kamar da bakin ƙwarya kuma an samu matsala eh Allah bai ruwa kamar da bakin ƙwarya duk wani ruwan rahama bai zuwa kamar da bakin ƙwarya sai dai zo a hankali a hankali ba daga yafi ake farawa ba idan ka kwaro ruwa daga ƙwarya yana yin yafi ba gaba ɗaya ke zubowa ba to Allah sai kwararo ruwa daga sama zubowa guda ɗaya Allah ya ce wa fajjalnal arda uyunan Allah ya ce sannan muka tsatsaga muka bubbukar da idanuwar ruwa daga ƙasa faltaqal ma'u Allah ya ce sai ruwa wato ruwaye suka haɗu ala amrin a bisa ga wani al'amari wanda yake qad wanda an riga an kaddara shine Allah ya bude sama ruwa ya sauko daga sama sannan kuma sai tsatsaga ƙasa ruwa yana bubbukowa daga ƙasa kaga sai aka sa su a tsakiya kenan ruwa sama ruwa mai ruwa ƙasa shi ne ce falta kalma sai ruwayen guda biyu suka haɗu da ruwan da ke saukowa daga sama da wanda ke saukowa daga ƙasa sai suka haɗu ala amrin kadkudin bisa ga al'amari umarnin da an riga an kaddara shi yasa a suratu hudin da yi bayani bayan Allah ya halakar da su an kai matakin da yake so ruwan ya tsaya sai ce wakila ya ardu bil'i ma'aki wa ya sama'u aqli Allah sai ce ma ƙasa ki tsotse ruwan da kika bubbukar sannan ki ma tsaya sama ki tsaya cak da zubo da ruwa to shine Allah ta'ala ya ce wa hamalnahu ala zati alwahin wa dusur Allah madaukakin sarki ya ce muka ɗauke shi akan jirgin ruwa ma'abocin katakai da kuma wato ainihin kusoshi Allah ya umarce shi cewa ya kera jirgin ruwa lokacin da yake kera jirgin ruwa duk wanda ya zo wucewa cikin mutanensa sai masa izgili wa yasna'ul fulka wa kullama marra alaihi mala'un min qawmihi sakhiru minhu وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه Mm.
قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون Allah ya ce wa yasna'ul fulka annabi nuhu yana wato hada jirgin ruwa wa kullama marra alaihi mala'un min qaumihi duk sanda wasu manyan mutane cikin danginsa suka zo wucewa suka ga gashi yana ta hada jirgin ruwa kamar yadda Allah ya umarce shi wasu na'il fulka bi ayuna wa wahina sakhiru minhu sai su masa isgili sai su ce oh sunuhu an samu sana'a kenan ai da tun tun tun tun ma da sana'an da ka kama kenan da ya fi maka alheri din wannan wa'azin kan ba zai kawo komai ba sakhiru min sai su masa isgili su ce wato jiki ya ya ɗebi zani kenan jiki ya yi ya koya yanzu ka kama dahir qala in taskharu minna shi kuma sai ce da su in har isgili ne kuke mun fa inna naskharu minkum kama taskharu mu ma akwai lokacin da zamu zo mu rama za mu zo mu rama za ku gane menene amfanin wannan jirgin ruwan da muke haɗawa kaga yanzu sun gane aiko sun fahimta saboda haka Allah madaukakin sarki sai ce to wa hamalnahu ala zati alwahin wa dusur sai muka dauke shi akan jirgin ruwa ma'abocin alluna ko katakai da kuma kusoshi tajribi a ayunina Allah ya ce jirgin ruwan tana gudana ne bisa magananmu bisa idanunmu muna kallo jaza'an liman kana kufir dan ya zama sakamako a jaza'an liman kana kufir sakamako ma waɗanda aka kafulce ma shine annabi nuhu Allah ya saka mishi su kuma waɗancan Allah ya halakar da su Allah ya halakar da su Allah ya umarce shi cewa ya hada jirgin ruwa wasu na ilfulka bi a ayyuna wa wahayina wala tukhatibni fil ladhina zalamu a suratul mu'minuna yace fa idza jaa amruna wa farat an-nuru fasluk fiha min kullin zawjayn ithnayn wa ahlaka illa man sabaqa alayhi al-qawlu minhum Allah ya ce in jirgin ruwan ka gama hadawa in muka baka umarni to muna so kowane jinsin dabba ka hada namiji da mace ka tattara duk waɗanda suka yi imani da kai su shiga cikin wannan jirgin amma akwai wanda kalmar azaba ta riga ta gabata a kansu ba za su bi ka ba daga cikinsu akwai ɗansa da ya haifa lokacin da ruwa ya tinkaro ya ce da shi ya bunayyar kan ma'ana wala ta kuma alkafiri ya ce ya kai ɗana ka zo ka shiga wannan jirgin kar ka zama cikin kafirai yau za a yi ruwan bala'i ya ce kai baba sa'awi ila jabalin ya simu ni minal ma ya ce kwantar da hankalinka in dai ruwa ne za a yi akwai wani dutse ga shi can zan je buya na baya buya a bayan dutsen shikenan ruwan ba zai iso wajen ba har ka damu ku tafi kawai
annabi nu yace da shi la asimal yawma min amrillahi illa man rahim yau ba wanda yake tsayatar da kai daga al'amarin Allah ba sai wanda Allah ya ji kai daga ka zo ka shiga cikin wannan jirgin ruwan ba irkan ma'ana wala takum ma al-kafiri Allah ya ce suna cikin magana wahala bainahum al-maut sai igiyar ruwa ya shiga tsakaninsu ya juya tsakanin minal mughraqin shikenan sai aka halakar da dan dan nashi sai aka halakar da ɗansa don haka Allah yana nuna mana cewa inna lamma tsagal ma wa hamalnakum fil jariya linaj'alaha lakum tadhkiratan Allah ya ce dan mu sanya wannan ya zama tunatarwa gare ku wata iyaha udhunun wa'iya sannan kunne mai jin gari kunne mai kiyayewa ya kiyaye al-imam ibn jarir ne ya kawo a cikin tafsirin sa cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce uzunin wa'iya ya ce uzunin ali kunnan sayidina ali ke sayidina ali ya ce to tun daga ranar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mun wannan maganar ban taɓa jin wani abu daga bakin annabi kuma na manta ba duk abin da na ji na haddace duk abin da na ji na haddace amma almuhim Allah yana nuna mana cewa duk wannan kisoshin da yake kawo mana ba amfanin su kawai mu ji kaza ya faru ba ya zo a cikin asar wadda aka rawaito daga sahabbai guda biyu na farko shine Ali bin Abi Talib Allah shi kare yadda a gare shi da kuma Abdullahi ibn Abbasin Allah ya kara musu yadda a cewa Abdullahi ibn Abbasin yana cewa ma arsalallahu min rihin qattu illa bi mikyalin Allah madaukakin sarki bai taba aiko da wata iska ba face idan Allah zai aiko wannan iskan yana kawo yana turo iskan ne bisa lissafi duk wata iskan da Allah zai aiko to akan lissafa cewa iska iya kaza iya kaza iya kaza sannan sai yace a wama anzala wala anzala qatratan qattu illa bi mithqalin Allah madaukakin sarki bai taba saukar da wani kwayar ruwa ba dugon ruwa sai bisa lissafi duk wanda kaga ya sauka to Allah ya lissafa kayansa ya ce illa yau nuhin wa yau ma'adin amma ranan da aka halakar da mutanen annabi nuhu da ranan da aka halakar da adawa fa innal ma'a yau nuhin ɓaga ala huzani ruwan a ranan da aka halakar da mutanen annabi nuhu ruwan ya wuce iyaka ya wuce lissafin masu gadin ruwa mala'ika mai gadin ruwa mai kula da ruwa to ruwan ya wuce lissafinsa Allah dai ya lissafa amma shi mala'ikan ma shi kanshi bai san wani kalar ruwa kai ba saboda ruwan ya wuce lissafin shi dan Allah ya ce inna lamma baqal ma lokacin da ruwa ya wuce iyaka yace wa inna riha atat ala khuzaniha ita kuma iska ta wuce iyaka akan masu kula da ita yau ma'adin a ranar adawa falam yakul lahum alaiha sabil basu iya tare iskan ba sai karanta wa amma adun fa'uli ku bi rihin sassanin atiya ali bin abi talibin allah ya kare da a gare shi yake cewa lam tunzal qataratun mimma ba a taba saukar da dugon ruwa guda ɗaya ba illa bi kailin ala yadayi malakin face bisa lissafi a hannun mala'ika mala'ikan sai ya lissafa kowane dugon ruwan da ya sauko falamma kana yawmu nuhi lokacin da ranar da za a halakar da mutanen annabi nuhu yayi udhina lil ma'i duna al khuzani sai aka ba da umarni maruwan Allah sai ba mu umarni maruwan umarni da kansa aka fita labarin masu gadin ruwan ma fadagal ma'u alal jibali ruwan sai ya sauko sai ya wuce iyaka ba ya wuce lissafin duwatsu ya shanye duwatsu fa kharaja sai ruwan ya fito ya kwaranyo ya mamaye duniya baki daya kadhalika qaulullahi ta'ala inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariya ali bin abi talib yace wannan shine ma'anan fadin Allah ta'ala da yace inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariya yace wa lam yunzal min ar-rihi shay'un ba taba saukar da wani abu na iska ba illa bi kailin ala yadai malakin face Allah yana saukar da wannan iskan ne bisa lissafi a hannun mala'ika akwai mala'ikan da yake lissafi iska daidai guda nawa za a turo nan guda nawa za a tura can ya ce illa yau ma'adin sai dai ranar da aka halakar da adawa fa inna hu uzina lahadunul khuzzan sai aka ba mu iska umarni Allah ya ba ta izini ya ce sauko kawai ba tare da ma an tsaya lissafi ba fa kharajat wa zalika qaulullahi ta'ala in wa amma adun fa uhliku bi rihin sarsarin atiya atat alal khuzzan ta wuce iyaka ta wuce lissafin masu gadin ta wuce lissafin su to shine Allah yake cewa inna lamma taghal ma'u hamallakum fil jariya Allah yake cewa lallai mu lokacin da ruwa ya wuce iyaka Allah subhanahu wata'ala ya ce mun dauke ku akan jirgin ruwa mai tafiya linaj'ala halakum tadhkiratan Allah ta'ala ya ce domin mu sanya wato ainihin wannan ruwan ya zamana wa'azi da tunatarwa gare ku wannan labarin Allah ya ce zama wa'azi gare ku wata iya ha uzunin wa'iya sannan kunne mai jin gari Allah ya ce kiyaye abinda Allah subhanahu wata'ala yake faɗi mishi abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kuri Allah shi yafe mana wa sallallahu wa sallama baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين والله اعلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته